أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتشيوانا لتافنا المأدوة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na 61 talbiyatu da'awati ila ta'ab wa mimma awsa bihi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam min adabi ta'ami aidan alla yarfuda shakhsu da'awata للطعام بأن يقول لا أشتهي وهو جائع فقد ورد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأرد علينا فقلنا لا نشتهي فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا وهنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بوجوب تلبية الدعوة إلى الطعام إذا كان المدعو مدعو بحاجة إليه إذا كان المدعو بحاجة إليه الأكل مما يليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يليه ويأمر بذلك وينقل لنا عمرو بن أبي سلمى واقعة حدثت له فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك فلقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي سلمى ثلاثة آداب من آداب الأكل دون أن يوفقه داربا لنا بذلك أجمل نموذج في التربية وسنوده لكم الحديث المذكور على أمس كرا تربية الدعوة إلى الدعم أمس كرا أنا كان جين وأكتي ما مالا بسم الله تكركك إتي كان سو أكتي مالا بسم الله تكتي yana daga cikin ladubba cikar mutum yana sha'awa bu kuma a cemar bismillah kuma ya ce ya ƙoshi ya ce a ba na so ko ya ce galhalin yana jin yiwa an samu daga nana asma yar yazid idan allah su ƙara tabbata a gare ta take cewa an zo annabi sallallahu alaihi da abinci sai mazala ya ce mana bismillah ga abinci sai muka ce masa a'a mun ƙoshi sai manzo Allah sallallahu alaihi ce kar ku yi abu kar ku hada abubuwa guda biyu ga yunwa ga ƙarya na na wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba su koshi ba fulatanci ko yawa yace manzo Allah ya ce kar ku yi guda biyu mana gashi ku hada yunwa kuma da ƙarya wato wannan hadisi ya faru lokacin da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha amarya a lokacin ne manzo Allah yanda sun yi tafiya sun zo an gaji manzo Allah ya ce musu ga abinci bismillah sai suka ce irin mun koshi ita manzo Allah ya ce a kar ku yi abubuwa biyu ga ƙarya ga yunwa dan kaga ka koshi ba ka ce ka koshi kai me na kai ƙarya to sai kuma ci abinci ta nam sai ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mu cewa mu amsa kira idan an ce mana mu ci abinci matukar akwai bukata amma in ka koshi da gaske kike nan ka koshi in baka ci kuma baka ci dan ba kowane abinci ne aka ce ka ce ka ce dan wani baka ci eh an ce da Hausa abincin wani gubar wani wani abincin wani wani gaba ɗaya ba iya ci da haka ba an ce sai ka ci ba sai ci abinci a gaban mutum mutum ya ci gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance to yana cin gabansa ne kuma yana umarni da mutum ya ci gabansa hadisi na muka karanta baya na amru dan abi salma ya gaya mana abin da ya faru ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min wato ka ambaci Allah in zaka ci abinci sa'annan ka ci da hannun damanka sa'annan ka ci a gabanka ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da abi amru dan abi salma wannan hadisi kuma a cikin wani hadisi akwai ladubba guda uku da ya koya masa na ladubbacin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam bai tozarta shi ba a koyar da shi yayi ya buga mana misali mafi kyau wajen tarbiya sai malam ya ce za mu bayyana wannan hadisi za mu yi bayanin wato za mu feɗe wannan hadisi mu yi bayani shi dalla dalla in allah yadda a cikin abin da zai zo nan gaba to shi za mu tashi wannan feɗe hadisin da ya yi in dai ba na manta ba sai da ya kawo sai da ya kawo hukunce-hukunce har guda ashirin da uku kan wannan kai za ka ga ina jin ko da uku ko da hudu haka ya kawo su akan wannan hadisi na hukunce-hukunce na cin abinci Allah wa'ala ina ka shiga daga ciki ko? yawa gari ka ci to shi dai musulunci baya son kunya akan gaskiya kuma ai sai a dan sama dai ka ce a dan zuba ma to to ka ce alhamdulillah kai shiru ba ka koshi ba sai ka ce alhamdulillah kasa alhamdulillah ba yana nufin ka koshi ba ne ko amma da hausa fa yana nufin ka koshi ne na ina eh ba haushe ba in ka ce bismillah ya ce ma alhamdulillah in an ce ka fassara ma'anarsa ya koshi sai ku ci zai ishe ku ai hadisa annabi sallallahu alaihi ce abincin mutum ɗaya yana san mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi mutum uku haka da saboda abinci albarka ne ba ma maganin yawan cin abinci ba ne ka iya cin abinci abinan mudu biyu ka cinye baka ƙoshi ba wani ya cokali biyu ya ƙoshi da haka babban abin manufa samun albarka wannan ɗabi'a ce mara kyau rowa ba kyau ba kyau ana son musulmi kada ya zama marowaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta yana kyauta kai da ka san iska na kyauta ka san iska har ma ya fita ka san dai iska tana kada kowa ya samu ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan ita kyauta ba ta sa kai talauci kawai shine abin da mutane ba sa ganewa idan misali aka samu gami arziki daya gami arziki biyu misali ka ce wani yana da miliyan 100 wani yana da miliyan 100 su biyu sai ɗaya zama mai alheri ɗaya mai marowaci haka za su yi ta tafiya misali a rayuwarsu shi wannan mai alherin ba zai sa kudinsa ya kare ba shi marwacin ba zai sa kudinsa ya zauna ba haka za su tafi sai ya abinda Allah ya ga dama shi wannan zai ta alherin zai in Allah ya sai ta kara masa saboda shi manzo Allah ya yi rantsuwa ya ce ita sadaka ba ta kara da dukiya sai dai kuma ba kowa Allah yake bari yayi ba sai zaba sai wanda Allah ya zaba ka dubi istighfari istighfari yana da wahala ne amma kuka san ba kowa yake iya yi ba na kai da Allah ya baka dama kana yi sai kai ta mamakin mutane kawai ka ce astaghfirullah wani sai shekaru bai ce astaghfirullah wallahi kuma musulmi shekara guda cins saboda mai abin bai yadda ya faɗa ba shi yasa ake cewa shirya duk tana hannun Allah Allah ka shirya da mu yana tauriya eh yana alhamdulillah yana ce a wajen je ba haushi yawa amma dai ya fi ne baka ce na koshe ba ai ya dan fi sa kai to ai yi shi mutum a kan rowa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce marwaci ya ce abokin gaban allah abokin gaban mutane a kusa yake da wuta a nesa yake da aljanna ta ko wannan ya ishe mutum ya roƙi Allah kar ya sa shi a ciki ko sai ya ce kuma mai alheri mai kyauta ya ce Allah yana san shi mutane suna san shi ya ce kusa yake da aljanna nesa yake da wuta na? yau ka gani ya sai a gyaggyara wato ruwa musiba ce idan allah ya jarraba cutar da ruwa har kan shi yakewa wallahi kada kan shi ma me ruwa ai ruwa ta kai allah ya baka dukiya a duniya ka ƙi gina lahirarka ai an gane ai ka ba kanka ruwa lahirar kama ka yi watsi da ita ka yi ta abin nan rana guda kuma sai ka ganka gagawa ga kuɗi haka yake ta samun mutane akwai wanda ake ban mu labari ya mutu a asibiti abokin da yake kan shi sai ya ji ɗirin yana duba waya sai ya ga alat ya shigo ko miliyan 500 ne ko miliyan ne kuɗi da yawa ya ce ya mutu kenan alad ya shigo na? shi yake ba labara ce don wayar na hannunsa shi ya dauka ma ko wani sakon ko wani ya je yana sai yana je kawai sai ga Allah a ce to ila da Allah ne na ruwan shi shi bai san ya mutu ba da haka haka haka nan haka rayuwa take shi ribar arziki wallahi musulmi dai ya nemi lahira da shi bai da wani amfani bayan wannan saboda duk amfanin da zai ma shiriri ta ce ka san amfanin duniya kamar shiriri yadda Allah ya kira shiriri ta da yanzu wanda ya ji daɗi yanzu ka je afo ka yi kallo ka kalli makabartu ka gani ka ga mutane a kwance mun je muna abin nan ranar muka tsaya da wani akan makabartu na ce masa kaga wancan da yake na san wani kabari na ce yanzu kaga wancan kabarin isma'ila isa huntuwa ne ce kaga wancan kabarin na wani cushana ne cushana ne mai ba wannan ne na san bai da komai ne na nufin misali ya zuba gashi suna ƙasa ba kwance me rage sai abin da suka yi sai abin da suka yi shi ismaila ya sa hunduwa kafin ya rasu last week national mall duk shi ya sa wannan za ku ga sabuwar last week a wajen miliyan 100 ya biya ina jin miliyan 100 da ɗoriya sai da aka ƙara wani abu kuma da yake Allah ya yi shi zai shi jagoran masalati yanzu kaman abokai suke a sake sakwai suka haɗa maka ya ce ka zo ka sa mana laspika na nuhu zan da kasan wannan ce hato duk da muna maka a bincika mana aka yi a lokacin sai ya biya kuɗi masu yawa daga maka aka ebo masu laspika da laspika suka zo suka sa amma sai bayan ya mutu aka gama sawa misali amin labiya shi ya yi kaga wannan dace ne ban san saura aika da amma wannan tabbas na san shi to ribar dukiya ke yanzu misali da bai ba za a fada ba za a fada ba kuma idan Allah ya karba sai ya bashi aljanna shi Allah ba mutum aljanna abu ne mai sauki a wajen shi yayi dai aikin Allah ya karba to amfanin kawai Allah ya baka shine ka yi ribar ka kai kayan ka lahira kar ka mutu ka bar su duk a duniya da yawa yanzu mutuwa ake yi a bar komai a duniya kana musulmi Allah ya baka wani Allah ya bashi miliyan 500 nashi amma ba za ka ga wani aikin dubu goma da yawa musulunci ba na? saboda Allah kuma ya tafi ya bari Allah kaɗai ya san me za a yi nan nan garin wani kes da aka yi lauyan alhaji da ya yi wuf sai ya aure amaryar alhaji wannan live an lokacin muna zauna ke ce sai dan uwan mummacin yake ce mu malam ka san me suka yi na ce me suka yi shi shi wannan lauyan na yayana ne amma kuma sai muka ji labari ita amaryar na ya mijinta ne yanzu kuma duk dukiyarsa tana hannunsa na nufin wasu abubuwan wai shi ya san yana gaya mun kamar suna hada ba wanda kuka sani ba shi dai auren lauya ya aure ajiya ba wani laifi ba ne na? ha? a to laifin wayewa laifi ana numa a shari'a ba laifi ba ne kawai dai sai dai sun yi wani abu na rashin gaskiya misali a ciki ya ce yanzu yana faɗa gidan ma da suke wannan da yake ta ci gado shi ya zauna a ciki har ce da fa in ya zo ko a kujera baya zama ana ce yanzu ka a gado ma zai zauna tun da shi yanzu a yanzu mai gida ne a ba shi yana ta mamaki yadda wai da yake wa alhaji ladabi na ta yanzu shi alhaji su shi haka rayuwar ne to kaga idan misali bai yi aiki da dukiyarsa ba shi kaga mai kai na ya wallo ya aiki kaga idan ya hau jib yana na yana dubai ina ne abin nan kaga mutum na kabari a kwance Allah shirye da wai ce shi kuma yaron gidansu da ake aika a gidan shi ya zo ya auri hajiya to me a ciki to shi in mutum ya riga ya mutu ya mutu ai shi yasa dai maganar dai da ake kenan kai kai aiki da kuma dai ka tafi kuma mai aka yi dai na'am a yawwa kai dai ka samu rabonka inda za ka je ka can ka ci gajiyar abinda kai ka aika can yanzu yaran da ake bar musu kudi suna siyan mota suna wasa da shi wani makin ciki ne abin yana bata mun rai barna fa suke a rana guda ta dukiya in suna wasan mota na a rana guda in kai estimatin nawa suka bata sai su bata dubu dari biyar miliyan guda a tsakanin magariba da isha to yanzu ka fasa tayan mota guda hudu don allah nawa ake sai da shi akalla dari biyu za ka gasa mota sun fi arba'in zuwa za a yi kawai wani ƙwararre ma an ce in yana rawa shi baya tsayawa sai yin tayin tun sun fashe yanzu shi uban shi ya zai ji cewa Allah an gwada mu wani yaro aka ce baban shi ya mutu ya bar mara kuɗi shi ne aka ce mu ya sai mashin na wajen miliyan goma sha shida mashin na mamaki ya ce mashin ne amma na wajen miliyan sha shida zai sha iska kuwa sha gudu shi ne za ka ga kuna gosular nan kawai sun firgita ka wum eh kawai da ka ji ya wuce sai dai ka ga kura na na ai ka san su sun yi kare ta ina yake ba tukunle sai ka gani can ya wuce Allah sauki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله